فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله ما زلنا في خطبتنا الرنانه نتحدث حول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما له علينا من الحقوق وقد ذكرنا بانه افضل الخلق وهو حبيب رب العالمين ويجدر بنا هنا ان نؤكد على شيء مهم جدا ان الانبياء جميعا ان دين الانبياء جميعا هو الاسلام قال الله تعالى في سوره البقره أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال سبحانه وتعالى في سورة النمل قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال سليمان عن بلقيس وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فليس هناك ما يؤرف بدين النصرانية أو الدين المسيحية أو الدين اليهودية فالتوصيف بمن, فالتوصيف بمن وصفهم الله به في كتابه وعلى نبيه أنهم أهل الكتاب وهم كفار لعدم إيمانهم بالرسول وبشركهم في العبادات مع الله غيره قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود غزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضائهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون وقال سبحانه وتعالى أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله وما من إله إلا وما من إل وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم عباد الله إذا فما هو حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أولا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما معنى هذه الكلمة قال العلماء طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أو بما أمر فطاعته من طاعة الله عز وجل قال الله تعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال سبحانه وتعالى أيضا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وسوف نفصل ذلك فيما يلي إن شاء الله أولا الإيمان به وتصديقه فيما أخبر به قال الله تبارك وتعالى في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح أيضا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إسلام إلا معه قال الله تبارك وتعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ثانيا عباد الله وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته لأن ذلك مما أتى به قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وقال جل وعلا في سورة التو في سورة النور قل أطيعوا الله والرسول وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال في سورة النور أيضا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال تعالى من يطيع من يطيع الرسول فقد أطاع الله في سورة النساء وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سورة النساء أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman gudunmawar Allah da agajin Allah muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata ba min shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan tsira da wannan aminci da wannan yarda da wannan daraja da karamci bayan sun tabbata ga annabi sannan su tabbata ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan sun tabbata kan sahabbai su tabbata akan waɗanda suka biyo bayan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan sahabbai har zuwa ranar tashin alkiyama. ya ku ‘yan uwana masu girma, ya ku ‘yan uwana masu karamci, ba mu gushe ba akan wannan huduba tamu mai daraja, waɗannan hudubobi namu masu albarka, wanda ba mu taɓa yin huduba mai albarka kamar ta ba, huduba akan haƙoƙin annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallama, da bayani akan matsayinsa, da bayani akan addininsa, da bayani akan sunnarsa, da bayani akan haƙoƙinsa. da bayani akan darajarsa da kimarsa da martabarsa mun yi bayani a karan farko a hudu ba ta farko dangane da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haƙƙin da yake da shi da kuma dalilin turo shi a wannan duniya cewa ya zo ne ya karantar da addini don haka duk wanda aka samu yana saba wa addini ba mabiyin annabi muhammadu bane sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne domin a bahi girma wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu وتصبحوه بكرة وأصيلا دان أجرم ماشي دان أآغذا مسا ودين إسد دعوة da haka duk wanda aka samu ƙoƙarinsa shine ya rusa da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ba mutumin arziki bane wannan ba abin a sa ido a kalla bane wannan yana daga cikin taɓaɓɓu lalatattu tambaɗaɗɗun mutane Allah ya tsare ni da ni da ku baki ɗaya mun yi bayani dangane da dalilan turo annabi da kuma sauran annabawa shine su zo su tsaye da addinin musulunci da kafafun shi su tabbatar da tabbatuwarsa a doron ƙasa wannan dalilin ne ma yasa malamai suka ce gaba ɗayan annabawa ba abin da Allah ya turo su su kafa illa addinin musulunci Allah ya faɗa a cikin suratul baqara yace shin ko kuna halarta ne lokacin da mutuwa ta halarto wa annabi yaqub lokacin da ya gaya wa ƴaƴansa yace me za ku bautawa bayana ya suka ce za mu bautawa ubangijinka ubangijin iyayenka su annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaqa ilahan wahida Allah kwaya ɗaya tilo wanda ba shi da abokin tarayya wa nahnu lahu muslimuna kuma lalle mu masu mika wuya ne zuwa gare shi Allah ya ƙara nuna mana wannan magana cewa addinin musulunci shine addinin annabawa tun daga kan annabi Muhammadu har ƙasa gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana dangane da murya ta ainihin wato Balqis take cewa qalat take cewa rabbi inni zalamtu nafsi lalle na zalunci kaina ya Allah da ya zamanto bana cikin tafiyar annabi Sulaiman ta ce amma yanzu wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin na musulunta tare da annabi Sulaiman ga Allah madaukakin sarki wannan sai nuna ashe addinin musulunci shine addinin da annabi Sulaiman yayi sannan Allah ya faɗa akan harshen shi annabi Sulaiman din da kansa lokacin da ya zo yana bagana akan gadon ita wannan Balkisu sai yake cewa wa utinal ilma min qabliha wa kunna musulmi an ba mu ilimi kafin ita kuma dama mu musulmi ne don haka babu wani addini da aka sani da suna addinin nasara ko kuma addinin masihu ko kuma addinin yahudu abinda Allah madaukakin sarki ya wassafa su da shi a cikin littafinsa mai sarki a kuma harshen annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine su ahlul kitabi ne su ne ahalul kitabi shine asalin sunansu shine asalin title ɗinsu kuma su kafirai ne saboda ba su yi imani da turo annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma shirka da suke yi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa a cikin suratu tauba yace ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba kuma ba sa haramta abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta da manzansa ba sa yin addini na gaskiya daga cikin waɗanda aka ba wa littafi har sai sun ba da jizya hannu da hannu suna kaskantattu Allah ya ce Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah ne Nasara sun ce Masihu ɗan Allah ne Allah ya ce wannan maganarsu ne da bakinsu kuma ta yi kama ta zo daidai da maganganun kafirai kafin su Allah ya ce Allah ya la'ance su ya nesanta su daga rahamarsa ta ina ake tare su dangane da addinin musulunci. Allah ya faɗa a wata aya ya ce hakika waɗanda suka ce Allah shi ne almasihu ɗan Maryama sun zama kafirai sun zama arna Allah ya ce ka ce musu wane ne zai yake mallakar wani abu koma bayan Allah in Allah maɗaukakin sarki ya ga damar hallaka masihu ɗan Maryama da shi da mahaifiyarsa Maryam da ma duk wanda ke doron ƙasa waye isa ya kare waɗannan duka daga hallakar Allah Allah ya ce ka ce musu mulkin sama da mulkin ƙasa da abin da ke tsakankaninsu na halittu duka mallakar Allah ne Allah yana halittar abin da ya ga dama kuma Allah mai iko ne akan komai daga cikin al'amuran Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sake faɗa mana a wani guri yake cewa hakika waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun zama kafirai sun zama arna ba wani Allah in ba ƙwaya ɗaya ba idan kuma ba su daina faɗin wannan magana ta cewa Allah ɗayan uku ne ba wallahi sai na ɗanɗana musu mugunyar azaba daga cikin waɗanda suka kafirce a cikin wannan magana lalle Allah ya ce wallahi ba zan bar su ba sai wannan ya nuna mana ashe addinin musulunci shine cikakken addini kuma shine wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da haka daga an samu wani zindiki an samu wani munafiki irin Audu Jabberi ya zo yana maganganun da suke nema su rusa manzan Allah ko su rusa da'awar manzan Allah ko su rusa ƙur'anin manzan Allah ko kuma hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ingantattu wajibi ne akan al'umma dole gyaɗa ta mai in ta ki ta sha matsa su tashi haikam su ga cewa sun kawo ƙarshen wannan zindiki kowane ne shi a doron ƙasa wallahi don haka daga cikin haƙoƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai tabbatar da shi a matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne ma'ana wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullahi malamai suka ce ma'anar wannan magana ta'atuhu fi ma amara ai wa annabi da a cikin abin da yayi umarni a gaskata shi cikin abin da duk ya bada labari a kuma nisanci duk abin da ya hani ko ya tsoratar a kansa sannan kada a kuskura a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala in ba da abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba don haka da'a gare shi da'a ce ga Allah subhanahu wa ta'ala nassin qur'ani cikin suratu ali imran ya tabbatar mana da haka Allah ya ce ka ce musu idan kuna son Allah da gaske daga an taba ka ka ce kai na Allah ne wani ma sai ka ji ana ce masa na ta'ala wato shi na Allah ne wani a ce ana ce masa malam na Allah to in kana so ka tabbata na Allah ba a suna kawai ba ba a title kawai ba ba a rubuta kawai ba ka zama na Allah a duniya gurin jama'a ka zama na Allah a lahira a gurin Allah Allah ce inda gaske ne fattabi'uni ku ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuhibbukumullah idan kuka bi ni wannan sai ta sa Allah ya yarda ku nasa ne sannan kuma ya so ku abu na uku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dukkanin zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah ya ce Allah shi mai yawan gafara ne mai yawan rahama Allah ka saka mu cikin masu da'a ga manzon Allah ya faɗa a cikin wata sura har ilo ne cikin suratu Ali Imran yace qul atiullaha war rasul ka ce musu ku ba Allah ku bi manzan Allah fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina idan kun juya baya wa Allah ko kuka juya wa baya wa manzan Allah Allah ya ce ba na son kafirai sai wannan ya nuna duk da'ar ka ga Allah in dai annabi zai ce ka ki yarda in dai annabi zai ce ka ki amincewa ka ki imani in dai zaka dauki hadisan annabi ingantattu ka murda ma'anarsu ka juya su da miyagun ma'anoni ka faɗi magana ta ɓatanci ga annabi Muhammadu, ka faɗi magana ta izgilanci ga sahabban annabi Muhammad, Allah yana cewa mu shelanta maka fa in tawallau fa inna Allah la yuhibbul kafirina. In ka juya wa wannan aƙidar baya, Allah ya ce to ka dai sani ba na son kafiri ma'ana kai kafiri ne, Allah ka tsare mu daga kafirci. Ya faɗa har ilau a cikin suratun Nisa yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. wanda dai ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan ya bi Allah kai tsaye ba kai kwanta ba za mu bayani dalla dalla dangane da waɗannan gaɓoɓi na farko dai shine imani da kuma gaskata abin da annabi Muhammadu ya zo da shi wanda a wannan gabar ne Abdul Jabbar ya zame kafa sai ya koma mutumin banza saboda bai yi imani da da yawa ko mafi yawa daga cikin hadisan annabi Muhammadu ba bai yarda da ma'anarsu ta hakika wanda malamai tun shekaru aru-aru suka riga suka ba su ma'ana mai kyau ma'ana mai inganci wanda jibal min jibalin rawasi daga cikin malaman sunna na da waɗanda suka take shi suka cinye shi suka haɗiye shi kamar a jefa ƙwaya a bita da ruwa a ilimi suka yarda da cewa ma'anar hadisan kenan ba sahab kai wallahi jama'a akwai hadisan da abdul jabbar ke fassarawa da mummunar ma'ana wanda hatta sahabban da suka rawaici hadisan baki da baki daga gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba irin wannan fassarar ta Abdul Jabbar suka bawa ba saboda daga cikin sahabbai akwai masu fassara maganar manzon Allah masu yin bayani akan ma'anarta to akwai hadisai da Abdul Jabbari ya dauka irin waɗannan hadisan da waɗanda suka ji maganganun daga bakin manzan Allah su ga ma'anar da suka ba su kuma a lokacin da suka ba su wannan ma'anar annabi mai musa su yace ba haka nake nufi ba amma audu jabberi shi ya ce su ba su iya ba ya ɗauko ya fassara ta da mummunar ma'ana kai baka san fitinar wannan mutumin bane yasa kake ganin bakin a lokacin da muka muka zage damtse muke magana akan kafurci da munafurci da zindigancin wannan mutum kuma billahi la ilaha illa huwa tasirin da wannan abin zai yi hatta duk da an ɗauki mataki a kai wallahi wallahi sai ka yi da gaske kafin ka kashe wutar fitina da bala'in da audu da beri ya baza a duniyar musulunci saboda haka magana ba karama ba ce a daidai lokacin da kai kake ɗaukar ta karama jama'a babu da wani abin da muke bukata mu mutu a kansa in ba wannan addinin ba da haka duk wanda ya zo zai ɗora mu akan wani layin da ba na addinin nan ba wallahi tallahi sai mun ga bayan shi ba za mu bari ba wallahi da maganganu da karatu da ilimi da jawabi da kai kuka ga hukuma wallahi wallahi sai mun ga mun ga bayan wannan mutumin ba za mu yadda wani zindikin banza mun jima muna cikin addinin musulunci muna so mu mutu a kai ya fito mana da wasu aƙidun banza da zai zo ya raba mu da addinin Allah za ka iya sami asara komai a duniya za ka iya samu rasa komai a duniya mu haƙura mu shanye mu zuƙe mu manta amma wallahi baka isa ka sami asara addinin musulunci ba to wannan abin da yazo ya barar mana kenan ya zo ya barar da addini ya zo ya barar mana da ƴaƴanmu da suke kan aqida ya zo ya raba su da ita amma ana kokarin daukar mataki akan su wasu munafikai waɗanda ba su san hakikanin me ke faruwa ba suna ganin cewa wai an ma zalunce shi zaka je ka gaya wa Allah ai idan zalunta sa akai ai ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid wallahi duk abin da ka rubuta a TikTok duk abin da ka rubuta a Twitter duk abin da ka rubuta a Facebook duk bayani na munafurci da wasu malamai suke yi wai har wani wai makari makari ne ko makalalle ne oho wai yana fito yana cewa wai wai tunda ake yanke wa mutane hukunci akan sun zagi annabi Muhammadu galibi hukuncin da ake yanke musu ana yanke musu ne a bataki na siyasa ba wai sun zagi annabi muhammadun ba ne za ka je ka gaya wa Allah za ka je ka gaya wa Allah mu dai ƙoƙarinmu shi ne mu kare mutuncin manzan Allah mu tsare abin da ya zo da shi na da'awa da ƙur'ani da sunna kai kuma tun da manufarka kare kartun banza waɗanda suka yi maganganun banza akan manzan Allah za ka je ka yi jawabi mu ma za mu je mu yi jawabi ba wanda ba zai yi jawabi ba da larabci lahira ba a hausa da larabci za ka yi jawabi wallahi don haka dole ne mu gaskata abin da annabi ya zo da shi kada ka yadda matukar hadisi ya inganta matukar malamai sun tabbatar da shi wallahi dole ka bi annabi muhammadu akan wannan hadisi allah ya ce fa aminu billahi ku yi imani da allah wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir da kuma hasken da muka saukar masa na qur'ani da hadisi Allah ya ce shi mai bada labari ne akan komai ya faɗa a cikin suratul fatihi ya ce lalle mu muka aiko ka kana mai shaida a kansu kuma kana mai albishir da rahamar Allah idan sun bi ka kuma kana mai gargaɗi a kansu dangane da azabar Allah idan suka saba maka Allah ka tsare mu daga saba manzon Allah Allah ya faɗa ya sake cewa ku yi imani da Allah ku yi imani da annabin nan wanda yake al'ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda tsantsar mu'ujiza dan Allah ya tabbatar da gaskiyar annabi Muhammadu sai annabi Muhammadu Allah ya yi shi ba zai iya rubuta abu ba zai iya karantawa ba me dalili wa za su ce to ai wannan tawaya ce cikar kamala ce kai a gare ka ka gagara iya rubutu ka gagara iya karanta wani abu wannan tawaya ce a gare ka amma ga annabi Muhammadu cikar kamala ce cikar kamala ce saboda yau inda annabi wani ƙwararre ne a rubutu da karatu kafin aiko shi to daga an aiko shi za a ce ƙwarewarsa ya amfani da ita ya rubuta littafi ya ce Allah ne ya bashi haka ne ko ba haka ba don haka sai ya zama su da kansu sun ba da shaida cewa bai iya waɗannan ba to sai gashi kuma Allah ya sauke man littafi kaga wannan zai tabbata cewa ba shi ya kirkira ba Allah ne ya aiko masa da shi to kaji hikimar Allah kai da kake cewa ya za a ce haka to kaji hikimar Allah yasa Allah da ya tashi kara wannan matsayin na annabi sai ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtiluna yace baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin a saukar ma da alqur'ani baka kasance kana rubuta wani abu da hannunka na dama ba sai ce ballantana mabarnata su ce su yi shakka akan abin da muka aiko ka da shi to kaji ayata alqur'ani Allah da kansa ya ce kafin mu aiko ma wannan littafi ba wani littafi da kake karantawa kafin mu aiko ma da wannan littafi ba abin da kake iya rubutawa da hannunka ballantana mabarnata su yi shakka su ce abin da muka aiko maka ba gaskiya bane ba to kaji don haka ya ce da kuma wannan annabi wanda yake al'ummi ranar ya zo a cikin suratul a'raf don haka malamai suka ce imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wajibi ne akan dukkanin mutumin da yake musulmi wannan imanin imaninka da Allah ba zai taɓa cika ba sai da shi don haka baya yiwuwa islamarka ta tabbata sai da imani da annabi Muhammadu da haka Allah ya faɗa a cikin suratul fatihi ya ce wa mallam yu'min billahi wa rasulihi wanda bai imani da Allah da manzo ba fa inna a'atanna lil kafirina sa'ira mu mun dai mun tattalin sa'ira ga kafirai ya tabbata daga hadisin abu huraira allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljannar firdausi wanda wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi abu huraira yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni da na yaƙi mutane har sai sun shaida babu an bauta da gaskiya sai allah sannan su yi imani da ni a matsayin annabi da kuma abin da din na zo da shi in aka ce fa abin da annabi ya zo da shi abu biyu annabi ya zo da shi shine qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi ayoyi da yawa sun tabbatar da haka malamai suka ce duk inda ka ji Allah ya ce alƙur'an wal hikima ko alkitab wal hikima a cikin alƙur'ani to ana nufin ƙur'ani da sunnar manzon Allah al'iman wal hikima ko suna nan burjik a cikin alƙur'ani zai gurin alarammomi su nuna maka alkitab wal hikima ƙur'ani da sunna duk malaman tafsiri haka suka tafi kai wallahi ba malaman tafsiri na sunnar manzon Allah ba ma hatta malaman tafsiri na bid'a wallahi sun tabbatar da wannan magana da haka in an ce kai imani da abin da annabi ya zo da shi to dole kai imani da qur'ani kuma kai imani da ingantattun hadisan da suka tabbata daga manzon Allah dukkanin hadisan da Abdul Jabbar yake karyatawa jama'a yake murda musu ma'ana yake cewa ba haka suke ba wallahi tallahi guda kaso 90 cikin ɗarin su ingantattu ne sai ya ɗauko a Bukhari ya ce Bukhari gaba ɗaya Bukhari ingantattun hadisi ne sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu كل كتاب وبه المؤول كتاب سيد الورى والذاب عنه بما يقوله الكذاب صنفه في مسجد الحرام عند مقام مولد الكرام يتي بخاري littafi ne wanda bayan ƙur'ani ba littafin da ya kai inganci wannan bittifaki ulama'i duniya gaba ɗaya malaman duniya sun haɗu akan haka don haka duk lokacin da za ka yi ruwaya sai ka tsallake bukhari ka faɗi wani mutum bayan bukhari yana da wannan ruwayar malamai suka ce kayi rashin adalci a cikin ilimi in ma ba a ce kayi kuskure ba saboda shi ne littafi kololuwa daga hi sai muslim daga hi sai sauran littattafai nan ne aka samu sabanin bayan muslim wanne zai biyo baya himmu waɗa ce turmizi ne ibnu maja ne bai haƙi ne da dai sauransu don haka ya ku ‘yan uwana masu albarka wannan wajibi ne mu san da haka dole ne ka saka a ranka daga an ce maka ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka ce sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mun ji mun yi da'a gafara ka muke nema ya Allah gare ka makoma take shikenan ka gama lafiya amma wallahi matukar abin da aka gaya ma ingantacce ne kace kai baka yadda ba kai ba haka abin yake ba an yi ƙarya an yi kaza Anas yayi ƙarya ka ji mutumin nan yace Anas yayi ƙarya ya ce abubakar ya yi ƙarya ya ce umar ya yi ƙarya in ban da ma al'ummar musulmi sun lalace wani mutum ya tsaya a tsakiyar ku yana cewa abubakar da umar da anas bin malik sun yi ƙarya ba ku daka shi ba ba ku daka shi ba me ake jira da irin waɗannan amma al'ummar musulmi ta lalace lalacewar da za a zo ana zanga-zanga akan titi ana zagin nana aisha amma ba zai iya magana ba amma fada ba a zagi kanwashi sai kaga jijiyar wuyansa na tashi to na Aisha ta fi uwa ta ta fi uwarka ta fi ubana ta fi ubanka in ko baka yadda ba to shikenan sai ka ce baka yadda ba ba wai kanwarka da aka zaga jijiyar ka ta wuya ba mahaifiyarka ma na Aisha ta fita domin cewa Allah ya annabi aula bil mu'minina min anfusihim yace wa azwajuhu ummahatuhum Allah ne ya ce ita uwarka ce in kuma kace ba uwarka bace to sai ka daga hannu yanzu mai malam ba an gane maganar da ke ku saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah wallahi wallahi kayi kokari kar ka bar duniyar nan babu musulunci kar ka yadda wani zindikin banza ya zo ya raba ka da addinin Allah Allah ka tsare mu daga mutuwa ba imani Allah ka sa mu mutu da musuluncin mu da imanin mu duk abin da zai faru da mu na jarrabawa ya Allah kar ka mana jarrabawar rashin addinin musulunci ya Allah ba za mu iya daukar wannan jarrabawar ba ya Allah wannan jarrabawa ta fi karfin mu wallahi Allah kar ka jarrabe mu da duk wanda zai mana mugunta duk wanda zai mana keta duk wanda zai mana hassada duk wanda zai kafa mana kutun gwila Allah kar ka kawo wanda zai mana kutun gwila ya raba mu da addinin Allah kar ka kawo wanda zai mana keta da hassada ya raba mu da musulunci ya Allah Allah duk wata hasada da duk wata mugunta za mu iya shanye ta wallahi in dai ba muguntar raba mu da addini bane Allah ka sa mu mutu da imanu Allah ka sa mu mutu da kaunar annabi Muhammadun ya Allah ka sa mu mutu da, da ganin kimar wannan bawan Allah da kuma wannan annabi mai girma ya Allah ya Allah duk wanda suke da niyya na cutar da wannan manzo da wannan annabi da wannan da'awa da wannan littafi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki in masu tuba ne masu shiriwa ne Allah ka karɓi tuban su ka shiryar da su idan ba masu tuba bane Allah kai ka san yadda kake kalmashe munafukai Allah ka kalmashe su kai ka san yadda kake nade mugaye Allah ka nade su kai ka san yadda kake nukurkushe kafirai da zindiƙai Allah ka nukurkushe su ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu ya ku yan uwana masu albarka ku biyo mu sati mai zuwa domin ci gaba da wannan khutba inda za mu zo mu ji kuma wasu daga cikin hukunce-hukuncen biyayya ga annabi Muhammad da kuma waɗanda suka saba mishi menene hukuncinsu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله منا روقونك da sunayenka masu tsarki da sufofinka madaukaka Allah ka sa mu suka da imani Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu ya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alheri ya Allah wanda suka rubuto tam abun nan bukatu da wanda basu rubuto ba da wanda suka faɗa da wanda basu faɗa ba da wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya masa bukatunsa na alheri wanda suke cikin damuwa da jarrabawa Allah ka fitar da su wanda ba sa ciki kuma kar Allah ka jefa su cikin damuwa ya Allah wanda suke cikin walwala da ci gaba a cikin al'amuransu Allah ka ƙara musu walwala da ci gaba ya Allah wanda suke cikin jarrabawoyi na rayuwa Allah ka fitar da su daga cikin wannan jarrabawa ya Allah muna roƙonka ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka shiri ƴaƴanmu Allah ka shiri matanmu Allah ka shiri matasanmu Allah ka shiri ƴan matanmu Allah ka ɗora mu akan daidai ya Allah ya Allah yadda kake hada fuskokin mu anan Allah ka hada mu a farfajiyar gidan aljannar firdaus ya Allah Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum